na biyu tare da shi da akwai alaramma Muhammad Al-Hassan insha Allah ta'ala zai yi kira'a tare da malam sannan kuma ya jiraye shi su yi wa'azi tare alaramma faddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ضاعنا لا تقولوا ضاعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيه ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan taro mai alfarma da albarka kuma a wannan farfajiya mai daraja farfajiyar kofar gidan mai girma sarkin kafin tatari Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara maka jagoranci ya haɗa maka kan talakawanka, Allah ya baka ikon sauke nauyi. Wannan gari da yake cikin ƙwariyar babban garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi, Najeriya, masarautar mai martaba sarkin Katagun. Alhaji Umaru Kabiru Umaru, Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya. Allah ya ƙara wannan gari daraja. a wannan almuru wadda yake na juma'a a 22 ga watan shawwal lissafin hijira ya kama shekara 1447 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan afrilu shekarar miladiya 2026 ƙarƙashin wa'azi da nasiha shiryawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙaramar hukumar katagum Allah ta'ala ya ƙara wa shugabanninta lafiya da ƙwarin gwiwa da kuma jajircewa da haƙurin gudanarwa Allah ta'ala ya mana taufiki baki ɗaya an umarce ni na gabatar da wa'azi a mataki na biyu bayan ɗan uwana Malam Shamsu Shisu ya gabatar da wa'azi Allah ya saka masa da alkhairi Malam Shamsu ya yi wa'azi mai mahimmancin gaske lokacin da yake wannan wa'azi ina ta nazari wannan guri da muka zo muke karatu a nan na ga wuri ne wadda yake mai jama'a da yawa saboda nima ɗan wannan aguwar ne wuri ne mai jama'a da yawa maganganun da yake yi na so a ce ina kowa ma saurararsa yake yi sai dai kai to akwai maiwa watakila wanda sauti ne yake kai masa amma ba tare da ya bukaci wannan sauti ba akwai wanda maiwa watakila sautin ma damunsa yake yi yana jira mu tattare namu ya namu in mun tafiya ce komai daɗin kiɗa shiru ya fi shi akwai wanda kuma yake kasa kunne ya saurari abin da ake faɗa zan so a ce mun yi tarayya da kowa wajen saurara da fahimtar abin da malam shamsu ya yi mu 'yan adam abin tausayi ne duk wanda ya samu kansa a wannan duniyar yana rayuwa ba shi ya kawo kansa ba kawo shi akai kuma kwanci tashi bawo shi yace asarar mai rai wata rana za a zo a tattara ka a nan naɗe ka a je a tona ƙasa a binne ka ka gama lokacinka yayinka ya wuce kuma duniya za ta ci gaba ba abin da zai tsaya don haka kai ne abin tausayi so mutum wajibin da yake kansa shine ya tsaye wa kansa gata duk wanda za ka samu ku rayu da shi tare a wannan duniyar ba zai iya maka wata gata bayan mutuwa ba so idan idan an mutu to kowa ta kansa yake yi ubangiji ta'ala yana cewa yau mai firul mar'u min akhi
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
Ubangiji ta'ala ya ce wannan rana rana ce da mutum zai guje wa ɗan uwansa zai guje wa uwarsa zai guje wa ubansa zai guje wa matarsa zai guje wa ‘ya'yansa a wannan ranar kowa ta kansa yake yi babu wanda yake da rabo sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya ba wanda zai samu aminci sai wanda ya je ga Allah maɗaukakin sarki na da imani da kuma kyakkyawan aiki a cikin wa'azin malam ya yi magana ne akan mutuwa da kuma yadda mutum zai shiryawa mutuwa gabanin ta same shi tunda ya yi takaita al'amarin ne akan abubuwa guda uku da sadaka mai gudana sai kuma ilimi sai kuma zuriya masu albarka to amma saboda muhimmancin da ilimi ke da shi sai malam ya faɗaɗa akan maganar ilimi har wani idan ya ji zai ɗauka cewa gaba ɗaya karatun da malam ya yi akan falalar ilimi ya yi shi kuma malam yana ƙoƙari ne ya ja hankali na ya ja hankalinka akan cewa ga abin da in kai wa kanka kayo kanka gata a bayan ka mutu wannan gatar za ka ci gaba da cin gajiyarta to da yawa yawan waɗanda muka sha iskar duniya mun gafala cewa za mu mutu da yawa yawan mu kuma ba ma ƙoƙarin yi wa kanmu tanadin gata bayan mutuwa to duk wanda zai nusar da kai ya ankarar da kai ka hadana ka mai da hankali bayan mutuwan nan rayuwa ce mai tsawo wacce ba za ka iya ƙididdige mata adadi ba wannan rayuwar da yanzu ake rayuwa ce ta shekara arba'in hamsin sittin saba'in wanda ya haura tamanin ya daina jin daɗi duk abin da ake cewa daɗi ya manta shi har sai ya kai ga yana burin ina ma ya mutu daga tamanin casa'in idan aka je ɗari an ƙure amma idan mutum ya faɗi ya mutu yau a ƙasa akwai masu dubban shekaru miliyoyin shekaru da duniya ba jiya aka yi ta ba shekaran jiya aka yi ta ba duk wanda ya tafi ba wanda yake dawa wannan shine abin da muka imani da shi duk wanda ya tafi to ya tafi kenan ba dawowa kuma abin da zai baka tsoro shine yana can a rayuwa ta barzahu yana jira ne domin lahira ba ta fara ba da wanda suka shekara ɗaya da masu shekara goma da masu ɗari da masu dubu da masu dubu goma da masu ɗaruruwan dubbai jira suke har yanzu kaga mai wala Allah mai yiwa ya rayu shekara 60 ne a duniya ko 70 yanzu yayi shekara dubu a kwance kuma jira yake yi lahira ma tukun bata fara ba sannan kuma daga lokacin da mutum ya fara rayuwar barzaku sawawun a cikin ƙasa ne ko a cikin ruwa ya fara ko a cikin wata dabba da ta cinye shi ko kuma toka ya zama a koyaya mutum ya samu karari bayan mutuwarsa ya samu kabarinsa ba sai cikin ƙasa ne kabari ba to daga sanda mutum ya samu ƙararin rayuwarsa bayan mutuwarsa aka da masa da ransa ya shiga rayuwa ta barzakhu to za a fara gudanar masa da rayuwar da ya cancance ta a bayan an tashi idan ɗan aljanna ne to zai fara cin gajiyar rayuwar aljanna a rayuwar barzakhu idan ɗan wuta ne zai fara samun kasonsa zai fara ɗosana daga wahalhalu na wuta wannan duk a cikin wannan zama na wucin gadi kafin a tashi kiyama shi sa idan an an busa kafan yanzu kowa ya tashi a tafi zuwa ga hisabi malam mai zuhudi yake cewa wa haulul hashri afdha'u kulli amrin idza du'iya ibnu adama lil hisabi wa alfa kulli salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi firgici da tsoro da tashin hankali na busa kafon a tashi to ya fi kowane al'amari firgitarwa a tashin nan to tashin hankalin da ke cikin ku tashi ya fi kowane al'amari firgitarwa wato yana ishara zuwa ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratu yasin wa nufika fi suri fa'izahu min al'ajidati larabi min silon
ونفخ في الصور فإذا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوفدون يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا في من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Ubangiji ta'ala ya ce wani fika fi sur za a busa kaho fa'izahun minal ajidasi sai ga halittu daga cikin kaburbura ila rabihim yansilun suna tasowa zuwa ubangijinsu suna tashi daga cikin kaburbura suna nufin wurin mai kira kalu suna cewa sai su ce man ba a min markadina wa ya tashe mu daga makwancinmu wa ya tashe mu daga makwancinmu wa ya tashe mu daga makwancinmu duk wanda aka tashe shi zai faɗa sawa'un mumini ne ko kafiri mumini wanda yake cikin ni'ima a rayuwar barzakhu yana cin gajiyar kyawawan ayyukansa musamman sallah sallah tana karɓa karɓa na yi masa gata a kwanciyar barzakhu tunda sallah biyar ne a yini don haka sallolinsa su suke ɗabe masa kewa sallar asuba ta ɗabe masa kewa zuwa azahar azahar ta ɗabe masa kewa zuwa la'asar la'asar ta ɗabe masa kewa zuwa magariba magariba ta kai shi isha isha ta kai shi asuba yana nan yana jujjuyawa cikin kewar sallolinsa da ayyukansa na alheri yana samun haske yana samun sanyi yana samun iska dukkan ga gidan aljanna yana cikin wannan kwanciya idan an busa kafo an tashi to wajen bashi da daɗi wajen ba shi da daɗi ko kaɗan idan kana so ka ɗan fahimci wani abu a kai shi ne yanzu idan ka shiga mota mai ac a lokacin da ake tsananin rana rana tsaka kana cikin mota mai ac aka yi tafiya da kai ta minti talatin zuwa awa ɗaya aka tsaya sai ka fito za ka ji wajen ya yi wani iri ya yi dum da aka ɗauki wani taɓaɓɓe aka tafi da shi wani ƙauye da aka buɗe ƙofa da ya fito ya ce mutan wannan garin mai kuka yi wa Allah har ya fara muku azaba tun yanzu saboda ya ji yanayi bayan ya fito daga AC da haka mumini da yake kwanci a kabarinsa idan aka busa ƙafo ya fito in ya ji yanayin da irin firgicin da Allah ya sanya a wannan yanayin da abun tsoro to shi ma sai ya ce idan kafiri ne tare da yana kwance a rayuwarsa ta barzaku yana cikin azaba ne a wannan yanayin gudumawa daga gidan wuta ake ka masa na wari da zafi da tiriri da kowace irin musiba ta gidan wuta tana iso shi idan aka busa kafo idan ya fito daga kabarin idan ya tashi to sai ya ji al'amarin gwamma halin da yake ciki da na jira don haka sai ya zama da mumini da kafiri kowa baya son wannan tashin shi sa Allah ta'ala sai ce ƙalu sai su ce saboda kowa ne zai faɗa man ba a sana min markadina wa ya tashe mu daga makwancinmu wa ya tashe mu kafiri ma da yake cikin wahala to wahalar da zai ji idan ya tashi tafi wacce yake ciki sai ya yi ƙorafi waye ta da mu sai Allah ya ce haza ma wa'adar rahmanu to wani alƙawari ne Allah riga yayi haka za a yi dama kuma lokacin yi yayi haza ma wa'adar rahmanu wannan shine alƙawarin da Allah yayi za a yi haka ku daina ƙorafi wa sadaqal mursalun kuma Allah ya aiki manzanni sun yi gaskiya sun gaya muku to ƴan uwana masu albarka miwa kanmu qiyamul layli kar mu maida mai wa'azi mara aikin yi kar mu dauki mai wa'azi wanda bai san abin da yake ba kar mu dauki mai wa'azi wato wani mai shishiji da karambani a'a akwai waɗanda ake kai su aljanna da sasari ba rashin aikin yi ne ya sa bayin allah nan malamai suke bi anguwa-anguwa suna kafa lausufika suna wa'azi ba rashin aikin yi ba ne waɗannan matasan da suka sha ɗamara suke tsaye tun da aka fara wa'azi har a tashi ba rashin aikin yi ba ne ba jifan iyaye ba ne idan ba a samu irin haka ba al'umma ta ci gaba da tafiya duk sai Allah ya tsine mata albarka da haka duk wanda yake walwala yake shan iskar duniya yake abin da ya ga dama yana cin albarkacin muminai yana cin albarkacin masu wazi in ba dan umarni da kyakkyawan aiki ba da hani daga mummunan aiki ba da Allah ya yi fushi don haka duk wanda ya zo yana wa'azi akan ka tsaya ka gyara ka kasa kunne ka saurare shi za ka tsinci abin da zai maka amfani domin da baka nan kuma yanzu ma za a yi lokacin da baka nan yanzu ne lokacinka ake yayinka za a yi lokacin da babu kai kuma wannan wajen yana nan in ofis kake ofis ɗinka yana nan kai baka nan in rumfa ce ta kasuwa rumfa tana nan kai baka nan kowace irin sana'a ce da kake ji ko kowane irin yayi kake yi za a wayi gari wasu ƙwararru ma da suka fi ka iyawa su maye gurbin kai baka nan kuma wani yana nan akan gurbin da kake ko labarin ka ma bai samu ba ko labarin ka bai samu ba don haka kai ne abin tausayi to karatun da malam yayi akan miwa kanmu shiri kafin mutuwa gaskiya ya gaya mana tunda za a mutum ba fashi ba wanda yake musu mutuwa da kafiri da mumini ba mai musu mutuwa babban abin tsoro shine wa'azi abinda alkur'ani da sunna suke gaya mana shine abinda muka sani muka yi imani da shi muka je da shi kuma shi muke gaya muku mu ma shi malamanmu suke gaya mana zukatan masu imani da wannan suke wa kansu fada amma fa babu wanda ya mutu ya tashi ya zo ya baka labarin ga abin da ya je gani idan ka ɗauka da iya wannan ɗin to ka yi wa kanka gata in kana jira sai wani ya dawo bayan ya mutu ya baka labari to ci gaba da jira amma lallai mewa kanmu kiyamun laili abin da nake so in ƙara a kai da malam ya ambata mana waɗannan shiri kafin mutuwa ko kana da wata sadaka ajiyayya ko kana da ilimin da ka yada a matsayinka na mai ilimi ko a matsayinka na mai ɗaukan nauyin masu ilimi ko a matsayinka na mai tallafawa masu ilimi ko da ajin karatu ko da allon karatu ko da kayan karatu ko a matsayinka na wadda ka ɗaurewa ilimi gindi yake watayawa ƙarƙashin arzikinka da kuma farfajiyarka da kuma damar da Allah ya maka ko ta hanyar yaɗa shi ko da ku daidai da ɗauka ne ka yaɗa ko idan an tura ma ka tura hanyoyin cin moriyar ilimi ya zama kai ma ka shiga cikin masu amfana da ilimi suna da yawa ko kuma a ce ‘ya'ya ne Allah ya maka arzikinsu ka shirya su ka musu tarbiyya ta yadda ko da bayan mutuwarka za su yi maka addu'a Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka. To wannan, Malam ya yi magana a kan abubuwan da bayan ka mutu za su amfane ka. Abin da nake so, ni kuma daga ɓangare na ka fahimta, ni ma na fahimta, dukkan mu fahimta mu gyara, shi ne ƙofar Allah ta gyarawa a buɗe take. wannan albishir ne ga dukkan mumini mai imani cewa Allah yana jiran mai neman ya gafarta masa ya gafarta masa Allah yana jiran mai tuba ya tuba ya yafe masa shi yasa Allah ya sanya wa kansa suna mai yawan gafartawa ghafurun Allah ya sanya wa kansa suna mai yawan karɓar tuba tawwabun Allah ya sanya wa kansa suna mai yawan yafiya da kawaici afuwun Allah mai yawan kawaici ne menene kawaici shine kai laifin ya ji ka ya ganka zai iya daukan mataki a kanka amma ya barka ya kawaici to Allah yana jira ka roƙi wannan kawaicin nasa ya ɗore ha a lahira Allah yana so ya maka haka shin kana so Allah ya ma wannan gatar ya ma kawaici har a lahira ba abin da zai tashi ba za a gaya wa kowa ba ba za a nuna wa kowa ba kuma Allah ba zai ma korafi ba kuma Allah ba zai tambaye ka ba ba zai tuhume ka ba ba zai ce ma komai ba kawai wucewa za ka yi kana so Allah ya ma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mafi gatar ɗan adam mumini a wajen Allah ranar alkiyama wanda a duniya yana aikatawa bai fasa ba ayyuka na fajirci da ɓarna bai yi kafirci ba bai yi shirka ba amma ya tara sabo manya-manya har ya ƙare rayuwarsa ta duniya Allah bai fallashe shi ba ba a kama ka ba ka ƙare zunubanka ka ƙare ɓuya ka ƙare dabarunka na zunubi amma Allah bai taɓa fallasarka ba kuma yana kallonka yana jinka yana da iko har ka mutu idan Allah ya ga dama ranar alkiyama ma ko littafinka ba za a buɗe ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah zai kirayi wannan bawa daga shi sai shi kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kaki kaza kai ne kaki kaza kai ne wannan wannan bawa ɗan gata zai ce ya ubangiji ni ne sai ce to yadda a duniya na rufa maka asiri ba wanda ya sani yanzu ma buta nan ka tafi aljanna Allah mai kawaici ne kuma Allah yana so ya yi maka hakan idan ka shirya amma saboda tsabar taurarewa irin na ɗan adam saboda tsabar lalacewa da gurɓacewa irin ta ɗan adam akwai mutumin da in yayi saɓan Allah ya rufa masa asirin ma sai ya bayyana yayi saɓon fa shi daga shi sai Ubangijin da ya halicce shi, amma sai a wayi gari yana ba da labarin saɓon da ya yi. Ko kuma idan tantiranci ya kai tantiranci sai ya zama a kan idan mutane yake aikata saɓon. Sai ce, ai ba aiko ka wajensa ba. Sai ce, ai ba ka da wuta, in kuma kana da ita ka ƙona shi. sai ya ce sai ya ce sai ya ce a kunne na wata yarinya tantiriya abokiyarta ta ce amma dai wance kin kwashe kayanki da gaban ma'aiki ta ce in ta yi mantuwa ma a ɗauko mata ta sha iskar duniya shi kuma Allah jira yake jira yake ka nemi ya yafe maka ya yafe amma har yanzu baka shirya ku yi haka da Allah ba. Allah mai yawan gafara ne, ita kuma gafara shi ne laifukan naka duk girmansu duk yawansu Allah maɗaukakin sarki zai lullube su gaba ɗaya ba za a gansu ba, ba za a san su ba zai rufe su. Ina abin da ma'aikata suke cewa binne. ma'aikatan gwamnati gogaggu waɗanda suka san handama da babakere irin na gwamnati da yadda ake siddabarin satar gwamnati to sukan ce a wani aiki binne ba kowa ya iya ba to Allah maɗaukakin sarki da ke kai nasa ne ayyukanka nasa ne shi ya halicce ku duka duniya tasa ce lahira tasa ce to shi Allah ba kowa yake binne ba shi shine yake zaba wa kansa yayi binne a aikinka shike na magana kuma ta wuce ba za a ƙara yin zancen ba malayin Allah ya maka rahama ba wanda ya isa ce ba za a yi ba in Allah ya shirya zai yi bawansa azaba to ba wanda ya isa ya cewa Allah bari ka san Allah a haka sannan ka sanya ya zaka bullo al'amar to so Allah subhanahu wata'ala ya kirayi bayinsa duk yanda suka yi zunubi to kofar tuba a buɗe take Allah baya rufe kofar tuba sai in lokacin da mutum ya kai gargara mutuwa ta zo masa makoshi to a daidai wannan lokaci Allah baya karban tuba mai tuba Allah baya rufe kofar tuba har sai lokacin da rana aka waye gari ta hudo daga mafaɗarta to daga wannan rana daga wannan yini ko da ba ranar kiyama ta tashi ba Allah ya rufe karbatu ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nasi alkiyama ba za ta tsaya ba sai a lokacin tantiran mutane ba sauran mumuni ba sauran mutumin kirki lokacin da kiyama za ta tashi haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ƙofar tuba yana shimfiɗa hannunsa na karɓan tuba na karɓan bayi masu neman gafara da daddare don waɗanda suka wuni suna fajirci su samu damar tuba. Idan gari ya waye, yana shimfiɗa hannayensa na karɓan masu dawowa, na karɓan masu tuba, masu neman gafara, waɗanda suka aikata aika, aika da daddare. Allah ba zai bar haka ba, sai ranar da aka ga rana ta fito daga mafaɗarta, daga nan Allah zai dakatar da wannan ajalayi. kana da sauran dama ina da sauran dama qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم إنه هو الغفور الرحيم ubangiji ta'ala yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka ce ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri wajen zaluntan kawunansu da abi la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafata zunubai gaba ɗaya innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah shine mai yawan gafara shine mai yawan jinkai wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun Allah yace ku koma zuwa ga ubangijinku ku sallama masa ku mika masa wuya yina yi bari na bari ku bi shari'arsa min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun tun kafin azaba ta zo ba ku da bai kawo muku doki tun kafin azaba ta zo ba ku da bai taimakon ku واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون Allah ya ce ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku ga alqur'ani nan ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana fassara shi ku bi ku zauna lafiya ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku ku bi ku bi alqur'ani ku bi sunna min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan Allah ya ce tun kafin azaba ta zo muku ba zata kazau wa antum la tash'urun ba ku farga ba an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu min jambillah wa in kuntu lamina sakhirin sai lokacin ne kuma rai ta fara yin nadama tana cewa kai cona kai cona da abin da na aikata na rashin kirki a hakkin Ubangiji. Kai cona da na kasance daga cikin masu izgili wa masu wa'azi, masu izgili da karatun Alƙur'ani, masu izgili wa musabaka, kai cona da na zama masu izgili wa masu tafsiri, na zama masu izgili wa mutanen kirki. Kai cona. Ko kuma ta ce ina ma. a ce Allah ya shirya da ni da na kasance daga cikin masu jin tsoron Allah Allah ya ce dukka bar wannan zancen qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin ai ayoyi sun zo maka ga sama kana gani ga ƙasa nan ga halittu nan wa fi anfusikum afala tubsiru ba kwa ganin kawunan ku ne kai kadai baka yi sa'aya ba sannan an karanta maka alqur'ani an karanta muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ja muku kunne an muku gargadi ga mutuwa kuma kuna gani an nade wancan an binne an nade wancan an binne an nade wancan an binne duk wannan bai zama muku wa'azi ba amma kuka ƙaryata kai girman kai ka zama daga cikin kafirai alkur'ani yana gaya mana wannan don kar mu zama gidadawa sau da kar a zo ranar alkiyama ana runto da ku kar mu zo muna musu an faɗa an tsayar da hujja wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa tare da ya buɗe ƙofa ku taho ku taho wa anibu ku koma zuwa ga ubangijinku Allah yana kira to Allah subhanahu wataala da irin wannan uslubi da yawa a cikin alkur'ani mai girma na jan hankali da gargadi musamman mutanen birni mutanen maraya waɗanda suka fi shagala rayuwa ta shagala rayuwa wacce ake yinta a cikin shagala da ɗimuwa wasu kasuwanci ya ɗauke musu hankali ba sa karatun addini wasu wasanni ko na ƙwallo ko na fim ko na drama ya ɗauke musu hankali ba sa karatun addini wani kuma ya mai da kansa mai sana'ar tura kiɗa ya wuni jijib jijib jijib ya hira jijib jijib jijib ya je ya kwanta ya tashi gari ya waye ya je ya sake budewa jijib jijib jijib haka rayuwarsa gaba ɗaya take wani haka rayuwarsa ya kare ta wani yana gidan kallo yana gidan kallo ya kware wajen sanin sunayen timatimai na kwallo wajen sanin sunayen series na dramomi da fimafimai da sauransu duk ya kware akan haka ya shagala ya manta ya manta da lahira ya manta da mutuwa Raban da ya je jana'iza ya manta Raban da ya je gaida mara lafiya ya manta ba hanyar ba hanyar yake bi ba ba hanyar yake bi ba sai dai ya hangi a kurukura ta wuce da jama'a ya fahimci cewa gawa ce bai je jana'iza ba bai je makabarta ba bai je gaida marar lafiya ba bai je asibiti ba baya ganin kowane irin darasi yana rayuwa ne da irin mutanen da suke ɗauke masa hankali so a tarayyarsa da su baya ganin kowane irin darasi baya koyan komai wannan rayuwar cikinta akwai abin tsoro ya kai ɗan uwana matashi wannan rayuwar da kake kasata a gaba wala akwai abin tsoro ba fatan tiri mashayi ko wanda ya shagala da irin wannan misalan da nake ba ko ɗan kasuwa da ya shagala da kasuwancinsa ƙarfe bakwai ya buɗe ƙarfe sha ɗaya ya rufe ya kwanta ya yi bacci ba nafila ba kiyamun laili ba shi da lokacin karatu ba shi da lokacin sanin addini ya zama rayuwarsa ce haka gaba ɗaya ya ƙara da ita akwai hatsari fa akwai hatsari ba a ce kana sabo ba kasuwanci ba sabo ba ne sai dai sayarwa ba sabo ba ne Allah ya dafa Allah ya taimaka ya yi albarka amma a samu lokaci da za a tara abu mai yawa na alherin da ke wajen Allah wannan alherin duniya ne da yadda za a ci da iyalai amma a samu lokaci da za a tara alherin Allah gobe kiyama shi wannan abin da kake yi idan ka faɗi ka mutu kasaftawa za a yi me ka ajiye wa kanka a wacar kwanciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbansa waye cikin ku yafi son dukiyar magajinsa sama da tasa suka ce ya ma'aikin Allah a yo wa wa kuwa ai mu a ciki mu kowa ya fi son tasa akan ta magajinsa sai annabi sallama yake cewa to dukiyarka ita ce wacce ta aika ka aika lahira abinda ka aika lahira shine naka abinda ka bari a duniya kake tattalin sa shi kuma shine na magajinka to ita haka duniya take zaka gina gida kai fulawoyi kai shuke-shuke ka sa talabijin ka sa kujeru ka sa AC ka sa manya-manyan labulai komai naka zaɓaɓɓe sai da aka je aka samo zaɓaɓɓe mai tsada aka zo aka saka ka yi plan ɗin da ka yi plan ɗin da baka ajiye shekarun da zaka mora ba sai a zo a waye gari wallahi matar da ka ɗauko ka ajiye ba sisinta a cikin wannan hidimar ta fi ka moran gidan talabijin ɗin sai a yi wata baka kunna ba baka lokacinsa esin ta fi ka jinsa za ta wuni a ciki ta kwana a ciki ai ta bayin fulawa ai ta basu ruwa ai ta bayinsu ana hidimomi baka lokacin ganinsu ka sa kujera ka zauna ka kalli fulawar ma ka ji daɗin rayuwarka baka da wannan lokacin kana can kana hada-hada ana ta ɓata maka rai bakin ciki ya ishe ka in mota ce ka saya kafi ƙarfin tukawa mota mai daɗi malam ga AC ga komai amma kafi ƙarfin tukawa an jefa ka a can baya an kunna AC a gaba kuma wanda ba sisinsa a ciki shi yake take totur din yake tsotse fetur din yake jin daɗin motar shine jin daɗi fa kuma kana da kuɗi ana allaji ranka ya daɗe kana da miliyoyin kuɗi ko biliyoyin kuɗi an barka da lambobi a waya suna can ana ta kasuwa da su a banki me jin daɗin a ciki me kake da shi baka da komai sai abin da ka tura lahira me kai a masallaci me kai a makarantar qur'ani me kai yan musabakar qur'ani me kai wa yara marayu waɗanda sun rasa ya za su yi karatu me kai da ka ajiye a lahira naka waɗannan abubuwan duk da nake bada misalai da su duniyar ka ce kuma tafiya za ka yi kabarta lahira ka shine abin da ka ajiye don bayan ka kwanta kuma kun ji dai bambancin shekarun ba mu san yaushe kiyama za ta tashi ba amma ko ɗan zamanin yanzu zai iya shekara ɗari a kwance ka shekara sittin a duniya ka je ka shekara ɗari a kwance in kuɗi aka baka aka ce to kana da rayuwa guda biyu ga kuɗi nan naira miliyan goma rayuwarka ta farko za ka yi shekara sittin rayuwarka ta biyu za ka yi shekara ɗari biyu ka ware wa kowace rayuwa kuɗi a cikin miliyan goma shekara 60 nawa zaka ware a cikin miliyan 10 shekara 200 nawa zaka ware a cikin miliyan 10 to mu yi wa kanmu fada mu nemi Allah mu nemi sulhu da shi cikin hadisi ingantacce zan rufe da shi akwai naga akwai malamai hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu cikin sunan Tirmidhi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya kai ɗan adam innaka ma da auta ne wa rajauta ne gafartu laka ma kana fika wala ubali ya kai ɗan adam matuƙar za ka yi tsammanin alheri na sannan matuƙar za ka roƙe ni ni kuma zan gafarta maka duk abin da ka aikata na laifi Allah ya ce ni wannan bai dame ni ba kawai ka yi tsammanin ni mai yi ne ka tsammance ni mai yi ne ka zo gare ni ka ƙwanƙwasa ƙofa ta ka neme ni kamun addu'a a ka roƙe ni kuma ka ji a ranka cewa ni mai yi ne zan maka Allah yana son haka karka zamance Allah mai rowa duk sanda za ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah baka san biya bukata ba kar ka yadda ka ɗauki Allah mai ruwa ne kar ka yadda ka ɗauka cewa Allah ya ware ka ba zai maka ba kar ka yadda daidai da kiftawar ido ka ji a ranka cewa Allah ba zai maka ba Allah yana son ka ci gaba da tsammanin zai maka ka ci gaba da sa buri Allah yana son kai buri a kansa shi mai yi ne matukar za ka yi tsammani a wajena kuma ka roƙe ni in ji Allah ni kuma duk abin da kake na laifi zan gafarta maka Allah ce kuma ni wannan bai dame ni ba dan na gafarta maka sai me yace ya kai dan adam da a ce zinubanka za su kai sararin samaniya sararin samaniya girma yawa zinubanka an ga sararin samaniya ko a an ga wannan samaniyar sararin samaniya karka ɗauka wannan sararin da samaniya kake gani ya sararin samaniya tana da girma da yawa baka ji kwanan nan wasu arna guda hudu a amerika sun hau jirgin tafiya wata sun tafi wata sun bar wannan duniyar sun shiga wata duniya sun je wurin da ɗan adam bai taɓa zuwa ba sun je sun yi kallo sai da suka keta tafiya sai da suka yi kilomita 420 a sama ka fahimci sama tana da girma shine ba mu hango su ba kilomita 420 ai inda a ce sama kaɗan ce da za ka hango in ya tashi ya sama saman ta yawa za ka hango kai ma ina suna wata duniya sai da suka yi kwana hudu a hanya sun gama suna juyowa na ji a bbc suna cewa daga nan zuwa kwana hudu ana tsammanin za su iso wannan duniyar babbar magana allah maɗaukakin sarki ya ce da a ce zunubanka za su kai sararin samaniya girma da yawa sun mastagfarta ni ya ce sannan sai ka nemi gafarata ka ce rabbi gifirli allah ka gafarta mani manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ina neman gafara Allah a rana fiye da sau saba'in. A wani hadisi ya ce, ina neman gafara Allah a rana sau ɗari. Allah ya ce, sannan ka gafarta mani? Ya ce, ni kuma zan gafarta maka wala ubali, kuma ban damu ba. Duk zunuban naka in ka nemi gafarata sun mastagfartali, ka ce, Rabbi firli, ka ce, astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika da gaske neman gafara kake dan akwai neman gafara wacce ba ta gaske ba mutum yayi ta astaghfirullah astaghfirullah ya manta ma yana yi Allah yana son ka alakanta zuciyarka da harcenka ka nemi gafara ta Allah ya ce gafartu laka an yi an gama zan gafarta maka wala ubali yace kuma bai dame ni ba wayannan zanubin naka gaba sai su zama shara an gade ko ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ya ce in kun yi godiya kun yi imani Allah me zai me zai da azabar ku me zai da yi muku azaba Allah yana mana gadara cewa idan ya rufe gidan wuta bai azabtar da kowa ba wa yake da asara ba shi da asara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ta'ala ya ce ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan ya kai dan adam da zaka zo mani bi qurabil ardi khataya da cikin ƙasa na zunubi duk wannan ƙasan faɗin duniyar nan ka zo da ita a cike da zunubi a wata riwayar bi qirabil ardi ay bi fiqliha da nauyin ƙasa duk abin da ke ban ƙasan nan mai a ɗora shi a sikeli nauyinsa a ce ka zo da zunubin da nauyinsa ya kai abin da duk ke ban ƙasan nan wajen nauyi Allah ya ce sun malakita ni sannan sai ka zo gare ni bayan mutuwarka la tushriku bi shai'a. ban kama ka da shirka ba la'ataituka bi qurabiha au bi qirabiha ni ko da na zo maka da cikin ƙasa ko da nauyin abin da ke ban ƙasa maghfiratan duka gafara ce duka gafara ce Allah yana son ya yafe mana yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum Allah yana son muku bayani ku gane Allah yana son ku zama shiryayyu ya shiryar da ku kuma Allah yana son ku tuba ya yafe muku Allah ka sanya mu cikin masu tuba ubangiji Allah ka mana arzikin tuba kafin mutuwa in mutuwar mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka shirye mu ka shirye iyalan mu matasan mu maza da mata Allah ta'ala ka shirye su Allah muna roƙon ka kai mana gafara ka ji kai mu kai mana afwa Allah ka kama mu da ayyukan wawayen cikin mu zunubanmu da kurakuranmu Allah ta'ala ka kau da kai Allah ka yi mana gatar da kake wa zaɓaɓɓen mumini a wajen kara na gobe kiyama ka sanya mu cikin salihan bayi a nan gidan duniya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allah ya saka da kai kuma Allah ya ƙara wa rayuwa albarka mai ƙarfi da kuma ne kuma Allah ya ba mu iko a da kasa da ku kafin gabata da na gaba akwai sanarwa da ake bukata a sanar ma'ana a gobe dama akwai wa'azi da za a ainihin na jiha a ainihin Toro local government insha Allah ta'ala kuma masu sanya wa'azi sun sanya kuɗin mota dubu goma sha biyar